السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a hudurin mutu yau an yi ta ne akan wajabcin sada zumunta da kuma haramci na yanke zumunta godiya ta tabbata ga Allah maɗaukacin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kada yake bai da abokin tarayya shine ubangiji na farko da na ƙarshe na tabbata shugaban mu annabi mu masoyin mu mai citan mu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne zababban Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah kai daɗin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sa nan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah annabinmu annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi an tambaye shi abin da yake saurin shigar da mutane aljanna sai yace na farko ka bautawa Allah kada kai tarayya da shi cikin wani abu sa'annan ka tsaya da sallah sa'annan ka bada zakka sai yace sai kuma ka sada zumunta wannan hadisi ne na Imam Bukhari kalmar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki da ita na sada zumunta wato ba da kowa za a sada zumunci ba sai da ƴan uwa makusanta wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara kusanci tsakaninka da su waɗannan ƴan uwa koda da gado a tsakaninku ko babu gado akwai ƴan uwa wanda yake muharraman mutum ne amma ƴan uwansa ne shi yasa aka samu sabani tsakanin maluma na musulunci shin waɗanda suke muhalamai ne suna cikin waɗanda za a sada zumunta da su wasu suka ce eh suna ciki wasu suka ce a'a ya ku bayan Allah waɗannan ƴan uwa wanda musulunci ya kwadaitar da mu akan mu ringa ziyartar su mu ringa tambayan halin da suke ciki mu ringa yi musu kyauta mu ringa ba su matsayin da Allah madaukakin sarki ya ba su idan akwai talakawa a cikin su mu ringa ba su sadaka idan akwai mawadata mu ringa tausasa musu mu ringa girmama manyan su mu ringa jin tausayin kananan su da masu raunin su mu ringa yawan tambayar halin da suke ciki muna yawan kai musu ziyara don watsa alheri a tsakani don rayuwa ta musulunci ta yi kyau waɗannan su ne 'yan uwa wanda musulunci yace lalle a zamo tare da su a cikin wannan rayuwa kuma babu abin da za ka yi wajen sada zumunta kaman ka kula da yan uwanka kana tambayan halayensu kana san musu abin da Allah madaukakin sarki ya baka kana damuwa da abin da ya dame su kana bakin ciki da abin da ya sa su bakin ciki ya ku bayan Allah wanda duk ya duba nassoshi na ayoyi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yanke hukunci cewa babu sabani tsakanin maluma akan cewa sada zumunta wajibi ne akan kowane musulmi sa'annan yanke zumunta haramun ne aiki ne na zunubi mai girman Allah ka tsare mu ya zo a cikin hadisin Abdul Rahman dan Auf yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukakin sarki ya ce kenan hadisi ya zama hadisul qudusi Allah yace ni ne mai rahama kuma na halici wato mahaifa na sanya mata suna daga sunana inji Allah ar-rahman ko ar-rahim za Allah ya ce daga sunana na cire mata wannan suna don haka duk wanda ya sadar da ita zan sadar da shi zuwa ga rahamata wanda kuma ya yanke ta zan yanke shi daga rahamata Allah ka tsare mu wannan hadisi ya nuna cewa duk wanda ya yanke zumunta to Allah madaukakin sarki zai yanke shi daga rahamarsa saboda lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci zumunta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai zumunta ta damfara da cikin al'ashin Allah tana kuka tana koke tana gaya wa Allah ya ubangiji ina jin tsoron ina zo duniya kada mutane su wulakanta ni su kisa da zumunta tsakaninsu shine sai Allah madaukakin sarki ya dauka mata alkawari yace to nayi miki alkawari wanda duk ya sadar da ki zan sadar da shi zuwa ga rahamata wanda duk ya yanke ki kuma zan yanke shi daga rahamata zumunta ta ce ta yarda wannan shine alkawari tsakanin Allah da zumunta kuma Allah baya saba alkawari Allah ka tsare mu ya ku bayan Allah ku sani zumunta abace ta dole akan kowane musulmi ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa sada zumunta yana da abubuwa na alheri a cikin wannan rayuwa da muke ciki kafin dan adam ya je lahira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda duk yake so Allah ya faɗaɗa masa arzikinsa ya ja kwanansa to ya sada zumuntarsa wannan hadisi ne na Imam Bukhari da haka wanda duk ya sada zumuntarsa yayi sa'a wanda duk kuma ya yanke ta ba shakka ya tabe Allah ka madaukakin sarki ka tsare mu ya bayan Allah ji albishir wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi dangane da wanda ya sada zumunta na cewa Allah madaukakin sarki zai faɗaɗa masa arzikinsa wannan arzikin ba ana nufin arzikin kuɗi kaɗai ba akwai arziki na lafiya akwai arziki na zaman lafiya akwai arziki na ilimi akwai arziki ga sunan Allah kaɗai ya san iyakan arziki don haka kada idan mun ji kalmar arziki kawai kuɗi ya zo tunaninmu mu tsaya wani da ya ji bai da kuɗi an ce zai samu arziki sai ga ashe shi bai samu ba ya manta da lafiyar da Allah madaukakin sarki ya bashi ya manta da musulunci da Allah madaukakin sarki ya bashi ya manta da imani da Allah madaukakin sarki ya bashi ya manta da abokai na arziki da Allah ya ya hada shi da shi ya manta makauta duka arziki ne wanda suna da yawa Allah ka ba mu su da haka wannan albishir da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka tabbas duk da cewa wani zai tambaya ya ce to ba an gaya mana cewa an riga an gama maganan ajalin mutane ba alqur'ani ma ya gaya mana haka Allah ya ce kowace al'umma suna da iyakan lokaci idan lokacin su yayi ba a jinkirta musu ko yaya kuma idan lokacin bai yi ba ba a daukan su wannan haka yake kuma babu wato karo tsakanin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ayoyin alqur'ani abinda Allah yake gaya mana hatta arzikin Allah ya riga ya gama da shi tun kafin dan adam ya zo duniya Allah ya gama da arzikinsa duk duniya ma kamun Allah ya halicce mu Allah ya gama da arzikin mu amma inda ake rubutawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana lokacin dan adam yana da kwana 120 a cikin mahaifiyarsa za a turo mala'ika ya rubuta arzikinsa to amma arzikin baka sani ba baka san ina yake baka san wanne ne ba Allah madaukakin sarki yayi ma da haka malum ma suka ce wannan hadisi abinda yake faɗi shine Allah zai sanya albarka a cikin arzikinka sannan Allah zai sanya albarka a cikin shekarunka sai zaman duk shekarun da Allah ya baka ka dace wanda kowa kuma fatansa kenan a matsayin shi na musulmi Allah ta datar da mu ya ku bayan Allah dole ne mu dage mu tsare zumuntar da Allah madaukakin sarki ya kulla tsakanin mu babu wani a cikin mu da ya zaɓi dan uwansa babu wani da ya zaɓi wane nake so ya zama ƙanina ko wane ya zama wana ko wane ya zama kawuna ko wacce ta zama gwangwagwagona a'a Allah maɗaukakin sarki ya tsara kuma ya wajabta mana a matsayinmu na bayansa lalle mu tsare wannan haƙi don mu samu rabauta nan duniya da kuma lahira Allah maɗaukakin sarki ka sanya mu cikin masu tsare zumuntansu masu tsayawa kan abin da Allah maɗaukakin sarki ya musu umarni ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hanu ga abin da ya hane ku kwara bauta nan duniya da kuma lahira ku sani cewa yanda sada zumunta take da albarka take da lada mai yawa to haka nan yanke zumunta yake da zunubi mai yawa yake da kuma haduwa da bala'ai masu yawa Allah madaukakin sarki a cikin alkurani ya gaya mana idan mutane suka yanka zumunta to za su yi barna a bayan kasa wataƙila bala'in da muke ciki ma yanzu yana da cikin abin da yake da ruwa da shi akwai yanke zumunta idan al'umma ta yanke zumunta to ita da zaman lafiya har abada Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka dole ne a gyara abin da ya shafi yan uwa abubuwa kaɗan da suke sa fada wani zaka ga yana dan uwa kuɗi ya hada su fada ba sa magana wani zaka ga mata ta hada shi fada da yan uwan shi ba sa magana wani zaka ga aboki ne ma ya hada shi fada da yan uwansa ba su magana waɗannan duka abubuwa ne wanda ya zama dole mu rabu da su mu roki Allah madaukakin sarki ya yaye mana su mu sani zumuntar da Allah madaukakin sarki ya hada nan dole mu tsaye da ita mu dubi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa duk wanda ya yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba hadisin Abu Dawud da haka kaga masu zumunci suna da halaye guda uku akwai wanda daman kawai shi ya yanke zumuntai shi ya yanke ta ya yanke ta sun yi sallama da aljanna Allah ya kiyaye akwai wanda kuma ya sada ta dama haka ake fata akwai wanda kuma bayan yanke zumuntan ma akwai muna na aiki ya muna na aiki ya cutar yana cutar da yan uwansa Allah madaukakin sarki ya tsare mu dan haka wajen sada zumunta da wajen yanke ta kowanne aiki ne wanda yake mai tara zunubi mai yawa wanda yake Allah kaɗai ya san iyakarsa sai dina umar dan khattab da Allah su tsara tabbata gare shi yake cewa ba wai sada zumunci bane mutumin da sai an sada zumunci zuwa gare shi sai kuma shi ma ya sada yace ba wannan ne sada zumunci ba yace ai wannan biyan bashi ne wanda sada zumunci shine wanda idan ƴan uwansa suka yanke shi shi kuma ya sada zumuntansu ƴan uwansa suka ki zuwa wajensa shi ya je ƴan uwansa suka hana shi kyauta shi ya basu yan uwansa suka yi taimakonsa shi ya taimake su wannan shine mai zumunci inji sayyidina Umar da haka wanda diye yake zumunci zumunta zai haɗu da wato zunubi mai yawa wanda kuma ya sadar da shi zai samu lada mai yawa Allah madaukakin sarki ka ba mu ya ku bayan Allah abubuwan da suke sa a ce dan adam ya sada zumunta ko a ce ya yanke zumunta shine na farko kayancin ziyara za ka ga mutum ya share watanni ya share wasu sun share shekaru ba su ziyarar yan uwansu ba su tambayan halin da suke ciki ba su aika musu da wata kyauta ba su tukuɗe musu wata damuwa ba abin da ya haɗa su da su kai kace Allah maɗaukakin sarki bai haɗa komai tsakaninsu ba wannan ba ƙaramin kuskure ba ne kai wasu ma ba tsaya haka ba har sai sun bi su kuma da cutarwa wajen magana da kuma aiki akwai wanda zaka ga idan ƴan uwansa suna farin ciki ko biki ko na ba ruwan shi idan wani abu na damuwa ya same su babu ruwan shi shi kawai harkar gaban sa yake yi bai ba su sadaka kai ma wani hada bala'i yake tsakanin ƴan uwansa yana bata zumunta yana tada musu da fitina iri iri Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya ku bayan Allah yanke zumunta tun anan duniya Allah madaukakin sarki yake sakawa wanda yayi da mummunan sakamako Allah ya tsare mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a cikin hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito cewa babu wani zunubi wanda Allah ya fi gaggauta ukuba a kansa a nan duniya kafin wanda ya aikata shi ya je lahira yake kamar yanke zumunta kamar yanke zumunta da zalunci kowanne Allah madaukakin sarki bai barin bawa sai ya je lahira kuma duk musulmi mai tunani na kwarai mai hankali mai neman yardan Allah to in ya ji waɗannan nasoshi ba shakka zai canza tunanin shi dangane da ƴan uwansa zai kokari idan ma ya yanke zumuntun ya dawo ya gyara zai kokari ya yi duk abin da zai yaga ya gyara tsakanin ƴan uwansa ya ku bayan Allah yanda hanyoyin sada zumunta su ma suna da yawa akwai kyautata zance akwai kyautata mu'amala akwai ba da kyauta ta hanyoyi masu yawa dan adam bai bukata a gaya masa abin da zai wa dan uwansa wanda zai faranta masa rai ya ji daɗi ya gane cewa kaiwa na ɗan uwana ne akwai waya mutum ya ringa buga waya yana tambayan halin da ƴan uwansa suke ciki yana tambayar damuwar da suke ciki idan ba su da lafiya ya gaishe su idan suna buƙatar taimako ya taimaka musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba mai sada zumunci bane mutumin da sai an zo wajensa sai ya je yace mai sada zumunci shine wanda idan aka ki zuwa wajensa shi sai ya je idan aka yanke zumuntarsa sai shi ya sada ta wannan hadisi ne na Imam Bukhari da haka kyautatawa yan uwa da haƙuri da laifi da jahilci da zatuwa mutum da yafiya a ringa yafe musu wauta da zatuwa mutum yana daga cikin sada zumunta musulmi wanda yake fatan samun rahamar Allah dole ya kiyaye waɗannan abubuwa dole ya kula da su a cikin rayuwarsa ya ku bayan Allah waɗanda kuka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowanne ya duba yayi tunani dangane da ƴan uwansa kai tunani akan kawunanka kawunka na ƙauyen nan yau shekaranka nawa baka je wajensa ba kanwar babarka yau rabanka da ita shekara nawa dankanin ka yayanka wataƙila kuna nesa ina yake wani hali yake ciki duk baka sani ba wannan kuskure ne babba wanda dole musulmi ya yi kokari ya gyara kafin su haɗu da Allah madaukakin sarki dole ne yan uwa a ringa ziyarar su idan ba su da lafiya a ringa gaishe su a ringa tambayan halin da suke ciki idan Allah ya baka wadata to ka sani gaisuwa bata isa ba dole sai ka dinga ɗiban dukiyar da Allah ya baka kana ba ƴan uwanka wannan ba maganar kana da kirki bane dole sai ka yi da nassin alqur'ani mai girma domin haka Allah madaukakin sarki ya faɗi ƴan uwa suna da haƙƙi a cikin dukiyoyin da Allah ya bamu wanda su ma za mu taimaka musu a ciki da kowannen mu ya tsaya ya duba ya ga wani ɗan uwansa ne yake cikin damuwa shi kuma alhalin Allah ya wadata shi bai taimaka masa ba wani dan uwansa ne yake bai da lafiya bai taba siya masa magani ba bai san halin da yake ciki ba wani dan uwansa ne bashi yayi masa katutu bai taba taimaka masa yanda zai iya biya ba wani dan uwansa ne abubuwa ga sunan da yawa wannan haƙi ne da Allah ya dora mana wanda duk yayi taimako Allah zai taimake shi ya ku bayan Allah ku nemi gafarar Allah kan abubuwa da muka tauye na haƙin ƴan uwanmu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kowace rana yana tuba so 70 ga Allah shi da baya zunubi bai saban Allah da haka ni da kai dole ne mu yawaita neman gafarar Allah sannan mu yawaita manzon Allah salati domin rabota ne nan duniya da lahira Allah kai da tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa ga baki daya Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi Allah ya ƙasƙantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى اللهم عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعزم له يوم القيامة أجرا عباد الله لقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أعمال تدخل الجنة فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم رواه البخاري فقاله تسل الرحم من السلع أي وصلت الشيء وصلا وصلة والوصل ضد الهجران والرحم يطلق على الذين يرتبطون بقرابة سواء كانوا يتوارثون أو لا يتوارثون ومن المهارم أو من غيرهم وقيل أنهم من المهارم فقط عباد الله الأرحام هم الأقارب الذين حث الإسلام على زيارتهم والسؤال عنهم وتفقد أهوالهم والإهداء إليهم وإنزالهم منازلهم والتصدق على فقيرهم والتلطف مع غنيهم وتوكيل كبيرهم ورحمة صغيرهم وضعيفهم وتعاهدهم بكثرة السؤال والزيارة لنشر الروح المحبة والتكافل بالمجتمع الإسلامي فالأقربون أولى بالمعروف كما تعلمون وأولى هذا المعروف صلتهم عباد الله إن المتأمل للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية يقنع بوجوب صلة الرحم بلا خلاف بين العلماء وأن قاطعها آثم ففي الحديث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسم من أسمائي فمن وصلها وصلته ومن قداها بتته ولقد دل الحديث على أن قادع الرحم منقدع عن رحمة الله سبحانه وتعالى وأنها تعلقت بعرش الرحمن حتى رجع بحكمه جل جلاله ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن صلة الرحم لها آثار عجيبة يقول صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسل له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه رواه البخاري فيا سعد من نال الرجل والثواب ويا سعد من أدرك البركات واستعد ليوم الحساب بالتزود بالخيرات عباد الله خذوا هذه البشرى واجعلوها نسب أعينكم الله تعينكم على الوصل زيارة في الرزق سواء كان هذا الرزق في المال أو البدن أو الأكل أو الشرب أو حتى المنافع الأخرى كالعلم النافع والعمل الصالح وأما قوله ينفور في أثره هو التأخير في الأجل وفي رواية أخرى سورة الرحم تزيد في العمر وقد يقول قائل كيف تكون الزيادة في العمر والله جل وجلاله يقول في كتابه الكريم ولكل أمة أجل إذا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وهنا نقول ونوجه ألا تعارض بين الآية الكريمة والحديث النبوي الشريف فكما هو معلوم أن الآجال مقدرة عنده سبحانه ولا علم لأي أحد بهذا فإذا وقع الأجل لا تأخير ولا تعديل والآية الكريمة تثبت هذا الأمر بينما في الحديث الشريف حتى على الترتيب بصلة الرحم وأنها من مسببات حصول البركة في الأم وكذلك الأمر في الرزق فهو مقدر ومكتوب منذ أن كان الإنسان في بدن أمه لكن هل يعلم الإنسان بمدى رزقه طبعا لا إنما, إنما هذا العلم في حق الله سبحانه وهنا تتدلى الحكمة بالعده النبوي الشريف ألا وهي الترغيب والتهديد لنيل البركة والخير وال وال والوفير في الخيرات وفي توثيق أواصر المحبة بين أفراد المجتمع فالله الله في أرحامكم عباد الله تفلحوا في الأولى والآخرة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله الذي أمر بسرة الأرحام وأعد له أجرا عظيما ونهى عن البديات وتعد من فعلها عذابا أليما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجيك إلها من النيران وأشهد أن سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة واعلموا أنه كما أن لسلة الرحم بركات ووجود فإن القليات لها أوزار وأواجب فإن قليات الرحم مظاهر الفساد في الأرض يقول سبحانه وتعالى فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ولكم أن تتأملوا هذا الحديث الذي يدعو إلى العصي العميق يقول الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لا يدخل الجنة قادع رواه أبو داود فالإنسان بالنسبة لأرهامه له ثلاث حالات إما أن يسل وإما أن يقلع بلا إساءة wa ma yusi al musi'a al musi'u wal qadi'u mahrum min dukhul al janna wal wasil qad takaffala Allah ta'ala bi silatihi li'annahu takaffala rahima an yusla man wasalaha fal wasil ragama ad-daraj aw al qadi'a huwa al a'zam ajra يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس الوصل أن تصل من يصلك ذلك الكساس ولكن الوصل أن تصل من كداك وأما القاضي فعليه اسم القضيئة وأما المسيء فعليه اسمان اسم القضيئة واسم الإساءة عباد الله إن مظاهر القضيئة كثيرة جدا يجب على المسلم أن يتجنبها فمنها قلة التزاور فتمضي الشهور وربما الأعوام وما قام بزيارتهم ولا تودد إليهم بصلة أو هدية ولا دفع عنهم هادة أو ضرورة أو أذية بل ربما أساء إليهم بالقول أو الفعل ومن الناس من لا يشارك أقاربه بأبراههم ولا يواسيهم في أتراههم ولا يصدق على فقيرهم ويفرق شملهم ويبتل بينهم والكثير والكثير والله المستعان من تدعي هذا الحق وتفريد فيه عباد الله إن قضية الرحم تظهر آثارها في الدنيا قبل الآخرة ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقضية الرحم رواه البخاري وإن المسلم مرهف الحس المتدلع إلى رضوان ربه لتهزه هذه النصوص من الأعماق إذ تقرر أن قضية الرحم تهجب الرحمة وتعدل العقوبة وتزيد الهم والمهانة عباد الله إن سورة الوصل عديدة كثيرة والمعروف والإحسان لا هاتس لنا لتفصيله لمن أراد ذلك حقا فتراه يتفنن بأمل الخير بأبهى صور وتراه لا يكثر على زيارة أو معايدة فتكون منهم المساندة والمشاركة والسؤال عنهم بالهاتف والدعاء لهم وتفرج قرباتهم والمبادرة إلى الخير وإن لم يبادروا فقد قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا أقطع رحمه وصلها رواه البخاري فالإنسان رقم الإساءة والهلم عند الجهل والسفه عند المقدرة هي أيضا من سورة الصلة التي حث الإسلام عليها والمسلم التقي الواعي يصل ذو رحمه ويقبل على برهم والإنسان إليهم إقبال الربيع الخشب الجواد عباد الله يا من آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم انظروا في حالكم انظروا إلى أقاربكم هل قمتم بما يجب عليكم لهم عليكم من صلة هل آلنتم لهم الجانب هل تلقتم الوجوه لهم وهل كرهتم الصدور عند لقائهم هل قمتم بما يجب لهم من محبة وتكريم واحترام هل زرتموهم في صحتهم توددا وهل أرتمهم في أرتهم في مرضهم احتفالا وسؤالا هل بذلتم ما يجب بذله لهم من نفقة وسداد حاجة فلننظر ولنفكر ولنسعى لمولى الرحمن في كل حركاتنا وسكناتنا عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه فإن حبيبنا ونبينا وشفيئنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله في اليوم سبعين مرة واستكثروا من الصلاة والسلام عليه فإنه فلاه ونجاه في الآجلة والآجلة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم ارحمنا برحمتك وأكرمنا بكرمك واحفظنا بعنايتك يا رحمن يا رحيم يا منان يا تواب اللهم اجعلنا من الواصلين لأرحامنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصله ذات بيننا وانزع البغداء والكدية من صدورنا اللهم أوصلنا بك واجعلنا واجعل صلتنا يا رحمن سببا لصلة بك يا رب العالمين اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك في جميع أمورنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وهدنا ويسر هدانا يا رب العالمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرهوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شكيا ولا مهروما اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ربنا إيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بكر حبك في قلوبنا وألهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفقنا لإشكال أداءتك وأمرك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء وعدال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجعة النكمة برحمتك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعنا على أنفسنا والشيطان وأيس منا كما يسه من رحمتك وقنره منا كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب إنك سميع قريب مجيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته وب... كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم برحمتك وفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله